بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wurin mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi ko ya kasance biyu da wata na rajab biyu da watan rajab shekara duk daya lissafi na biyu yake je 20 je daya yake je 30 yayi 30 to ba laifi haka in yayi 30 jiya kenan yau daya in kuma ya tsaya 29 jiya dai kuma yau biyu da watan rajab hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 13 da wata na watan daya miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin nuna umdatul ahkam a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau da yardar Allah subhanahu wataala zamu tashi darasi na 35 a jerin darussan mako da muke gabatarwa muna fata wa Allah subhanahu wataala da ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta ya kuma nuna muna ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan wannan haiki har zuwa ƙarshen rayuwarmu muna cikin littafi kitabul kitabul hajj wanda zamu tashi akan babul fidya haka ne mun yi abin da ya shafi babi na na bayanin talbiya mun yi da talbiya haka yau zamu shiga babi na na fidya idan aka ce alfidiyatu malumai sun tattauna akan fidiya alfidiya shine abin da za mutun zashi ma yuzbah min bahimatil an'am abinda ake wani abu ne da ake yanka na dabbobin ni'ima saboda yin wani abu da yake abu ne wanda an hana ka yin wani abu da yake an hana ka a aikin hajji idan mutun yayi wani abu da aikin hajji a aikin hajji da aka hana sa to zai fidiya ne ina fatar mun fahimta shine abinda ake neman kusanci wa Allah subhanahu wataala da shi ta hanyar yanke dabba daga cikin dabbobin ni'ima dan yin watan wani aiki wanda yake eh mahdhur li fi'lin mahdhur dan mutun ya aikata wani aiki wanda musulunci bai yarda ba a yi sa sai kai to ka fara wannan abin sai kai fidiya ina fatar mun fahimta Allah subhanahu wataala ya datar da mu malati alhadith athalis 10 ba'da al-mi'atayn hadisi na 213 ana abdullah bin ma'qal qala daga abdullah dan ma'qal Allah ya kara masa yarda yake cewa ay jalastu ila ka'b bin ujrata na zauna wajen ka'b dan ujrah fasa'altuhu sai na tambaye sa anil fidiya game da sha'anin yin fidiya faqala sai yace nazalat fiya khassa yin fidiya ko hukuncin fidiya ta sabka ne wani ni kadaya wahiya lakum amma amma kuma ta shafi dukkanin al'ummar annabi Muhammad hukuncin dalili na haka sabkar da shi ni ne kadai ne abin ya shafa sai aka sabkar da hukuncin yin fidiya amma kuma hukuncin ya zartu ne wa al'ummar manzon Allah har a tashi alkiyama yace humiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wal qamud yatanatharu ala wajhi an kai ni wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam an tafi da ni wajen annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a lokaci ina cikin harami da na doki niyyar aikin hajji sai ce kuma wal qummalu yatanatharu eh abun nan kwarkwata qiya qiya ta tanathar tana sabka annabi sallallahu alaihi aka zo da shi qiya tana sabka a abun nan a jawa huskarsa tana sauka a jiya huskarsa ala wajihi har kiyar tana sabkowa a huskar ana gani faqala sai yace ma kuntu ural waj'a balaga bika ma ara tace bana tsammani bana tsammani eh naga wani rishin lafiya alwaja shine rishin lafiya balaga minka ma ma ara irin yadda naga wannan rashin lafiyar yayi tasiri kware akan ka bana tsammanin naga wani mutum da yake da irin wannan rashin lafiyar yadda abun ya tsananta akan sa kamar da tsananta akan ka aw ma kuntu aral jahada ural jahada minka ma ara ko yace bana ganin aljahad shi ma dai rashin lafiya ne ban taba ganin wanda irin wannan rashin lafiyar ma wannan aika aikar ba fiye da yadda naga kai abun ya faru da kai sai annabin Allah ya ce atajidu shata to yanzu kenan dole za a sa ya aske mi na'am za a sa ya aske gashin kansa to kuma idan mutun ya sa ihrami ya sa farin kalle za ya aikin haji to kuma baya taba gashin kansa ba a cire akaiwa ba a sanya tirare ba a sanya duk abin da yake da dinki ne ba za a sanya ba to shi kuma gashi yanzu keya tana sabka me ya kamata a yi a sai gashin ko to in aka taba gashin an zo da fi'ilul mahdhur abinda ba a yi raka aikata ba to in aka yi miye hukunci to sai annabin Allah ya tambaye shi atajidu shata shin kana da tinkiya fa qultu la yace a a ya annabin Allah ban zo da komai ba fa qala sum salasata ayyamin annabi ce to kai azumin kwana uku aw at'im sittata masakina ko ka ciyar da miskini guda shida li kulli miskinin nisfa sa'in kowane miskini a bashi rabin sa'i daya jama'a mun fahimta fidiyar wanda yazo wa fi'lul mahzur af'al mahzura sun fi kashi bi akwai manya akwai kanana idan mutun ya aikata kuma alal ikhtiyar ne alal ikhtiyar akwai abin da ke alal tartib kuma akwai abin da ke alal ikhtiyar akwai abin da za a baka zabi da sai in baka da abu kaza zaka yi zaka yi kaza eh to shi da yazo annabi ya ce masa kana da tinkiya kaga kenan na farin idan mutun yayi ya aikata abin da aka hana sa aikin hajimi dashi shine ya yanke tinkiya ya raba namanta ya zamanto kafara gare sa na abin da shi ake kira fidiya yanzu misalin sai mutum ya cire gashin kansa ko ya cire akaifarsa kana wasa sai ka sa ya tsanka a baki sai ka cire akaifa to za ka yi fidiya ne wa ya sa ba a cirewa ba a cirewa sai ka sa turare bayan kayi ihrami ko ba ta ko mutum ya dora hula ko ka sa rawani ko ka dora wannan wannan kyallan haramin da ake wanda ke cewa harami karhi kanka madubai ana sa madubai zaka sa gilashi ba laifi amma abinda ba a sawa shine wa'annan ababe da muka magana za a yi sa zobe ba laifi mantar ma ba laifi amma wa'ancin su ne abinda musulunci ya bayar to idan ka aikata to fidiyar shi ne zaka bada tinkiya daya a raba naman da watalakawa idan babu kuma to sai mutun ya azumin kwana uku mutum yi azumin kwana kwana uku in ba ya iya yi ko kuma ya ciyar da miskini guda shida kowane miskini a bashi nisfu sa rabin sa'i sa'i kuma in kawuna mun sha bayanin sa'i aiko yana kai kilo biyu da wani abu wasu wuraren ma za ka ga yana kai kilo uku salifan da yadda suke ɗauki sa'in ina fatan mun fahimta Allah subhanahu wataala ya datar da mu tuna yi sa'i shine muddin nabayi guda hudu da muke bayarwa kaga kusan kilo biyu da wani abu ne ai zakar kono ana hidda sa'i daya ko sa'i shine muddin nabawi guda guda hudu to wannan shi mutun zai fitar ya baiwa ya baiwa talakawa ina fatar mun fahimta to amma akwai abin da in mutun yayi to kuma azumin ya huce haka zai azumi uku uku ne guda guda uku a makka sauran baka kuma sai in ya dawo garin su misali wanda ya kusanci iyalinsa idan mutun yana balma kusanta iyali daga cikin abin da ke lalata aikin haji amma sai musulunci saboda tausayi na Allah subhanahu wataala sai aka sanya hanyar da za a yi a magance wasu ababi Allah subhanahu wataala ya datar da mu wa fi riwayatin a wata riwaya amarahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an yut'ima faraqan baina sittati masakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce sa da ya raba da faraqa faraqa shine wani mikyal yas yas usasa asir wani abun awo ne da yana kai sa'i guda uku ya yawa da sace uku sa'i uku to annabi sai ya raba sa a kiran sa'i uku in ka hada in ka hada to kenan ya zamanto shine abincin da zai ciyar da tun aka ce nisfu sa'i idan rabin sa'i in kara shi so so shida sai shi ba da sa'i nawa rabin sa'i in mutun ya hada sai ba da sa'i nawa su shida ne da mutum shida rabin sayi so shidin kada su baka nawa sayi uku to shi ma wannan faraqakin sayi yana kai kamar sayi uku shi ma kayan awo ne wani abu ne da ake awo wanda shi karan kansa yana kai sayi guda uku kuma muka ce sa'in nan fa yana kai kilo kilo bi da wani abu to kaga ko a bar shi a kilo biyu da rabi rabi kilo biyu da rabi-rabi gida uku kilo nawa kenan kilo bakwai haka ne baku da da rabi to shi wannan shine farq yana yana yana yana kai wannan abu sai yake cewa baina sittati masakin tsakanin miskini shidda a raba ma miskini shidda su ci wannan abincin au yuhuda sha au yuhdiya shatan ko kuma ya hadiya da shati da tinkiya au yasuma thalathata ayyamin ko yayi azumin kwana uku in ka kuskura ka a wannan ka cire ka ause gashin kanka kenan ko haka shi ma idan mutun ya cire akai fasa haka idan mutun ya cire abin da ya shafi ya sanya tufafi haka shi ma zashi Allah subhanahu wataala ya datar da mu kuma ya samu wani lafiya da cikin abin da zamu doka jama'a a cikin wannan karatun abu na farin ya halitta mutum ya aske gashin kansa wanda ke cikin aikin hajji idan har barin gashin zai cutar da shi misalin wanda ke da kiya kaga annabi ya tausaya masa ne ko sai ga dacewar a aske annabi ana tsoratar da mu wannan uqubar an yi ta ne saboda karka kuskure ka cire wani abu na jikinka na gashin jikinka saboda zaman to tsoratarwa sannan kuma ana son wajen wajen fidiya kusan akwai fidiya fa akwai hadiya ita hadiya shine abin da ake kus ake rabawa a watalakawan makka ake rabawa talakawa hadiya shi wa hadiya shi kuma fidiya sai in kai wani laifi ne ka zo da abin da ba a ce kai ba za ka yi amma ita hadiya ko baka yi kun ba sai ka yi ta alhazai hadiya ce ta su ba sa ba sa mi ba sa layya alhaji duk wanda zai je aikin haji bai layya sai dai iyalin shi layya amma shi karan kansa ba a milayya hadiya ce zashi a can ya sai rago ko su gun su bako su hada su sai maraki su yan ayabin nan sa sa ba sa ba maraki ba ba maraki afan raqumi mutum bako za su yi hadawa su sai su yanka ina fatan mun fahimta saboda a can aikin haji a yanka raqumi haka ya hadiya da raqumi yafi wanda zai yi da da rago amma wanda yayi layya da rago yafi wanda ya yanki sa ko raqumi lada wajen Allah wanda yayi hadaya da raqumi yafi wanda yayi hadaya da saniya wanda yayi hadaya da saniya yayi wanda yayi hadaya da da da rago wanda ko yayi da rago shi kuma yafi wanda yayi da basu amma layya wanda yayi da rago shine gaba sannan wanda yake yayi da bunsuru sannan kuma wanda yayi da sa sannan wanda yayi da da raƙumi ina fatar mu fahimta Allah ya datar da mu abu na gaba in uwa a wannan fadiyar ana raba ta ne wa fuqara talakawa idan mutum bai samu abun yin fidiya ba to sai ya azumin kwana uku ko kuma ya ciyar da miskini miskini guda shida ya nemi abincin mutum shida ya basu wannan shine abin da zahirin hadisi ya ya karantar da mu wallahu ta'ala a'lam daga cikin wannan abin ɗan uwa ana karantar da mu tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa al'ummarsa manzon Allah yana tausaya wa al'ummarsa mutum ne mai tausayin al'ummarsa kuma haka haka ake so duk shugaba ya zamanto mai tausaya wa al'ummarsa da wannan ne annabin Allah yayi addu'a yace ya Allah duk wanda ka jagorantar cikin sha'anin al'ummata sai ya sauƙaƙa musu Allah ka sauƙaƙa masa ya Allah kuma duk wanda ka dora wa al'ummata a matsayin jagora sai ya tsananta musu Allah kai ma ka tsananta masa haka muna baiwa shugabanni ko na ina ne matsayinka na shugaba a biyu a service kaza matsayinka na shugaba ko da shugaba ne na masu hukun salanga aka sanya ka malam to akwai bukatar ka zaman to mai tausayawa da wanda yake kasa gare ka in ka tasu ya kai ma sai Allah subhanahu wataala ya ya tausaya maka Allah ka tausaya mana baki daya sai babi na gaba shine hurmat hurmati makka babu hurmati makka babi wanda yazo ya karantar da mu alhurmar dakin Allah na makka mun karanta a satin da ya gabata cewa a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam bai halitta wa musulmin da ya imani da Allah da manzon Allah da irin alkiyama ya bar ganin su da da niyyar ya taye gano wani masallaci ya kai ziyara wani masallaci a duk duniya banda masallaci guda uku dan ne dai aka yi zaka je masallacin Ka'aba haramin da yake Makka masallacin manzon Allah da yake Madina masallacin Qudus da yake Palestine wa'annan huraren guda uku aka yarda da ni da ku gaba ɗaya duk wanda Allah ya sarima ya kai ziyara a nan kuma bayan wa'annan masallacin nan bid'a ne ka taudarwa kayanka ka ce zaka je da su dan ziyara musulunci bai yarda ba ko muka ce ba a tafiya Madina da sunan tafiya ganin kabarin Annabi kuskure ne a fatawar malam ahlus sunna wal jamaa ana tafiya da niyyar tafiya ganin masallacin ziyarar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina batar mu fahimta saboda idan aka ce ziyarar dai za a kai wa kabarin annabi to za a samu mutanen da za su riki wurin a wajen ibada kuma zai zama to kamar an maida manzon Allah kishiyawa wa Allah subhanahu wataala shi kuma manzon Allah ya ya hana yace kada ayi wannan abun Allah ya datar da jama'a ɗakin Allah na Makka Allah haramul makki aiki ne mai tarin alkhairi da albarka ba sai an gaya maka ba albarkarsa da alkhairinsa ya sanya duk musulmi kowane iri ne ma yana shawarin ce wannan gidan ko ba wani musulmi duk da lalacewarsa duk da yadda yake cin haram yake cin riba yake wacece yake biye amma dai yana shawar ya je wannan daki ni da ban taba ganin mutum mai hankali ba wanda ya san abun da yake yi baya shawar ya je dakin Allah da yake da garin Makka ban san sa bane dai ko kun taba gani ko har yaro dan karami ma zaka gani in aka wano Saudiya dadi yake ji yana ganin wannan gida ya kamata a ce ya ji Allah ya sare mu duk wanda bai ji ba da hanyar tahiyya kasancewar sa shine farkon daki da Allah ya dora a doran kasa din abota masa shine daki na farin a duk duniya gaba daya da Allah ya dora saboda ayi bautar Allah subhanahu wataala a ciki kamar da Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma Allah ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin Allah ce inna awwala baitin tabbas kusani fa in ma baka san masallacin farin ba a duniya to Allah ce shine ɗakin Ka'aba wanda yake aka dora a garin Makka mubaraka wanda yake mai albarka ne Allah ce kuma wa hudan lil-alamin kuma shiriya ce wata halikai ma'ana duk wanda ya zai can zai shiri malam zaka ga ikon Allah wallahi eh ina mamakin wanda zai je ɗakin Allah mai tsarki ya dawo kuma ya daure ya daura niyya akan sabon Allah bai san aikin da yake ba irin abun da ka gano na hikimomi malam ka duk wanda ya je karshen kallo dai a duniya ka je maka wallahi duk inda kuma ka je a duniya in baka je maka ba wallahi kana da sauran kallo e kana da sauran kallo yanzu babban daga cikin manya-manyan abun alfahari da jin daɗi ka dai zo inda aka sauka manzon Allah da alƙur'ani kaga duk mutum musulmi duk mutum musulmi to kuma bai da abin da yafi alqur'ani a duniya kuma bai da abin da yafi manzon Allah a rayuwa haka ne kuma ka zo inda aka yi manzon Allah sallin ya tashi har ya kusan shekara 53 cikin nan garin nan ne ya rayu iyayensa ɗan nan iya ma duka diyansa in kafi da Ibrahim duka nan aka aihe su nan ya girma nan yayi wayo ne duk abin da yake yi jama'a mun fahimta Allah ya dace da mu kuma nan ne markaz na duniya ta da'awa gaba da ta fare a kira mutane zuwa ga Allah a nan ne to malamai sun yi sabani wajen shi ɗakin Ka'aba waye gina sa akwai kauli da dama na malamai amma daga ciki zan iya hararo kauli guda uku kaulin fara suka ce ɗakin a Baitul Maqdis Allah ne dora kayansa kawai haka ba wanda ya gina sa Allah ne ya dora kayansa wasu ka ce a'a mala'iku suka gina shi wanda wannan kaulin guda biyu na baya sun fi shahara gun malamai cewa mala'iku suka gina shi wasu ka ce a'a annabi Ibrahim da kuma annabi Isma'il su ne suka gina wannan ɗakin wanda kuma wannan shine kauli mafi rinjaye zance na ƙarshe ina fata mun fahimta kauli mafi rinjaye shine wannan zata cewa annabi Ibrahim da annabi Isma'il ne suka gina ɗakin Ka'aba alqur'ani ma ya tabbatar da wannan Allah ce wa iz yarfa'u Ibrahim qawaid min albayt wa Isma'il ka tuna lokacin da annabi Ibrahim da annabi Isma'il suke daga foundation na ginin ɗakin Ka'aba kaga shi sune farko suka fara kafa ɗakin Ka'aba a duniya balai shi a ce tare da taimakawar mala'iku eh suka koyar da shi da inda Allah yake bukata kuma duk duniya kowa ya yarda dakin Ka'aba shine miliyakin duniya tsakiyar duniya mm dakin Ka'aba shine miliyakin duniya tsakiyar duniya kenan kuma dai dakin Ka'aba to nan ne tsakiyar duniya ina fatar mun fahimta kaga shi kaga wannan kuma ne wani ƙarin abun nan ne ko Allah subhanahu wataala ya datar da mu sannan kuma gida ɗaki ne wanda duk wanda ya she amintacce ya ba abin da yake fargaba kuma yanzu duk duniya ba ai ba gidan da mutane suke taruwa a gunsa kamar ɗakin Ka'aba babu da maza da mata da kuma kowace addini da aqida inda musulmi ne duk aqidar mutum duk mazhabarsa yanzu kaga ɗan idala na tahiya haka ne ɗan ɗariƙa na tahiya ɗan shi'a na tahiya ɗan shaziliya na tahiya ɗan kowa duk wata aƙida yana sau da shi'ar ne min sha'irar islam ya cika a rukunin min arkanin islam rukuni da cikin rukunin musulunci guda biyar wa'azin fi nasi ya atuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya atuna min kulli fajjin amir liyashhadu manafi'a lahum wata rana ibn sirin wani malami da aka yi mai fassara mafalki ana ce masa ibn sirin na cikin malamai da suke fassara mafalki shahararru ne cikin malamai masu fassara mafalki manya-manya guda biyu akwai ibn sirin kuma akwai annabu da si ibn sirin wani ya zo masa tambaya yace akramaka Allah mafalki ne ina kiran sallah nayi mafalkin ina kiran sallah sai yace masa wannan bushara ce daga rabbani cewa zaka ziyarci dakin Allah ne a duhurma Allah yana maka albishir ne a bance wadan ka kai maka kana kana kiran sallah kaje maka ba fa man fada ba mafalki yayi ya ce malam na yi mabalkin ina kiran sallah sai ya ce masa wannan bushara ce ta za ka je ɗakin Allah sai ce malam ya ake ka gano wannan sai ce na gano wannan ne ta hanyar alƙur'ani da Allah ce wa azzin finnasi يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق akwai bayan Allah yi util hikimata man yasha Allah ya datar da mu to jama'a dakin dakin Allah na da na da kuma in mutun ya je ya dawo aikin hajji jama'a da aikin umara na daga cikin abun da ke karkarewa mutun zunubinsa wa zuwa wannan dakin kai ibada na daga cikin abun da ke karkare wa mutum zunubi baki daya idan mutum fa yaje aikin hajji yayi irin yadda annabi ya karantar kuma da kudin halal yayi da ikhlasi ku rike da kyau fa yayi abu ya na fari ya tafi da kudi guzurin halal sannan kuma yayi dan Allah dan neman yardarsa kuma yayi bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce raja'a ka yawmin waladatuhu ummuhu zai dawo daga maka kamar radda mahaifiyarsa ta haife sa ba zunubi kodi a tare da shi amma ba da sharadi sai kai da ikhlasi kai dan Allah kuma ka bi duk sunnar manzon Allah da ya karantar mu duk abin da yace kada ai baka yi ba sannan kuma ka tafi da dukiyar halal dukiya ta halal banda haramun inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba eh kasan wasu daga cikin jagororin kasan nan albulkin siyasa sun ana yaudarar su wasu malamai suna bata musu kwalwa kasan mutunan nan azzalimi ne satar kudin kasa yake sai a dinga karanta musu irin wannan hadisin ana cewa ai aikin haji na karkare zunubai ko in ka tafi da kudin haram ba ko ciki ka kwanta amma ko cikin kaba ka kwana lalle baka da aikin haishi ba ruwan Allah da karshe dai ko a bude maka ɗakin Ka'aba ka shiga kire karshe ko ko ciki ka shiga inda da kudin haram ka je wanda yake nan tawo bai tafi ko bakin ɗan raƙumma ba ya hika wajen Allah inda da ikhlasi a zuciyarsa dole sai ka shi da kuɗi na halali halali ya kane wahalar ka ce kai ba lahi an biya maka wannan kuma ka tafi amma dai ina jin hankalin masu kuɗi a daina biya mutane aikin hajji kaɗai ba su da shinkawa kun ga lahi na aikin hajji ba dole ba ne kan kowa wanda Allah ya bai wa dama amma ciyar da iyali wajibi ne mutum ya ciyar da su ko Allah ya dace da mu abun kamar keta wallahi ku lura ba wani abin kamar keta Allah ya samu wani lafiya malati alhadith arabi wa 10 ba'd al-200 hadith na 214 ana abi shuraih khuwailid bin amr al-khuzai al-adawi radiyallahu anhu annahu qala li amr bin sa'id bin al-aas khuwailid dan amr wanda ake kira da abi shuraih yace wa amr dan aas dan sa'id dan aas wa huwa yab'athu bu'uthan ila ila makkah a lokacin da yake aika tawaga yana aika tawaga runduna zuwa kasar makka shine ba'atha bu'us yana aika tawaga ta soji zuwa zuwa kasar makka a wannan lokacin shine amir na yazid dan muawiya al-madina amir yazid amir yazid dan muawiya ya sanya sa shugaba a a madina saboda yaki asli zai taina dan ya yaki Abdullahi dan Zubair dan Asma Zubair dan Awwam Asma kuma jikayyar ediyarwa iyar Abubakar Siddiq kusan musulmi sun shiga jarabawa muna musu fatan Allah ya datar da mu da su baki daya a wancan zamani amma Allah ya yi musu ba tun kafin su yi abun Allah ya ci an yahi musu da kama ko kazo kana surutu na banza ne wallahi eh ko kazo kana surutu na banza ne an yi lokacin da musamman ma kaga ai shi wannan yakin da aka yi a lokacin Hajjaji bai zan gwamna bane saboda shi Hajjaji ya fito daga Qasaif yazo zai goyi bayan Yazid dan Muawiya akan ayaki Abdullahi dan Abdullahi dan Zubair yana gwamnan Makka sahabin Annabi ne fa wancan ma sahabi ne shi ma subhanallah kuma ga suna yakar za su yaki junansu to wannan tarihin ma malamu suka ce mun aladabtarwa ba a ma san mu dinga doko sa eh saboda abun akwai so sa rayuwa amma idan ta zo karatu kuma ba laifi ayi mutane karatu da su san abun da ya faru da sahabban Annabi sallam dan ka ƙara riga nuka musu yardar Allah subhanahu wataala kuna fahimta ko yace idzan li ayyuhal amiru an uhaddithuka qawla da yaga ya shirye runduna zai tura ta garin Makka dan ta yaki Abdullahi dan zu yaki Abdullahi dan Zubair dan Awwam wanda Zubair dan Awwam na cikin mutum goma da aka wa bushara da aljanna fa sai ce akramaka Allah yalla bai mai gida ka bani dama na karantar da kai nayi maka wani bayanin wani hadisi wani zance da manzon Allah fama bihi rasulullah al-ghada min al-yawm al-fatih manzon Allah yayi fade sa a washe garin ranar fatahu da aka yi bude maka bayan bude maka da kwana daya sai manzon Allah yayi bayanin sa fasami'at fasami'atuhu udhnayya fasami'atuhu udhnayya sai kunne na suka karab da wannan zance annabin Allah yana fada sai cikin kunne na wa wa'ahu qalbi kuma zuciyata ta hankalto sa ta kiyaye sa wa absaratuha aynaya sannan kuma idana suka suka ga wannan abun ila takallama bihi ai suna garin manzon Allah lokacin da yake magana game da wannan abun yace ga abun da ya faru annahu hamidallaha manzon Allah miƙewa yi cikin sahabbai gaba daya sai wa Allah godiya wa asna alaihi kuma yayyabo ga Allah yayyaba Allah thumma qala sai yace inna makkata harramaha Allah ta'ala jama'a kowa yace Allah ya haranta yaki a cikin garin makka ga abinda fa yake fada yace inna makkata harramaha Allah ta'ala yawma khalaqa as-samawati wal ard tun daga radda Allah ya halice sama da ƙasa tun wannan ranar Allah ya haranta yaki cikin garin makka walam yah walam yuharrimu annas bai bar ma mutane suka sanya ta haramun bace fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika fiha dama daga bai halitta ba wa duk mutunan da yayi imani da Allah yana da za a tashi alkiyama Allah ya tambaye sa to ba a yarda ba ya zubda jini a cikin garin maka wala ya'didu biha shajara kuma kadi ya kuskura ko da wasa ya sare iccen da ke cikin garin makka jama mun fahimta ba zai aida baka zubta jini ba ma mutum ba ittan dake cikin garin shi kansa ya aminta ba kai ka san ba karamin kariya ba Allah bai wa dakin ka ba kai in ba da Allah ya kare dakin ka duk duniyar arnawa akwai abin da ke tada musu da hankali kamar lokacin sallah a ce gashi za a je za a yi aikin haji lokacin aikin haji eh babu yau kuna tsammanin corona da aka kirkira ta ai dan ahana musulmi aikin haji ne daga cikin manufofin an yi ne manufofin suna da yawa manya-manyan manufofin da su arna suka kirkira corona daga cikin manya-manya shine 'yan afirka musamman ma irin wannan ƙasashen namu musulmai addininmu ya karantar da mu yin aure a haifafa suka ce kun yi yawa kuna aihuwa da yawa ya kamata a karishin lahiya ya kashi ku da yawa kuma ƙasa ga ku Allah ya yi muku arziki a cikin ƙasashenku wanda su ba sa da wannan arzikin sannan kuma wata ni'ima akan newa ku musulmai ne kuma duk shekara duk inda musulmi yake yana taruwa ya ci ɗakin Ka'aba to yanzu bari a shito rashin lafiyar da aikin hajjin ma da ba za a yi ba to sai Allah ya nuna musu cewa shi shi ne Allah yayi alƙawarin zai taimaki addinin sa walau karihal kafirun wal mushrikun kun ta gani abun a yanar gizo ana yaya ana nunawa sai ga wasu tsintsayen da ba a san da inda suke ba suna tsawa fi dakin Ka'aba ba ai haka ba tsuntsaye suka zo suna tsawa fi dakin Ka'aba ka san ba karamin al'amari bane amma fa sai mutum mai hankali ke hango wannan ababin fa mutane Allah bai rabu su je amma kuma sai Allah ya halitta turo ta halitta ta daban ba wani lokaci da ba a yi mara cikin ɗakin ka'aba babu shi babu kuma duk duniya ba inda ake kashe ma kuɗi duk duniya kamar ɗakin ka'aba shi yasa jagororin maka koda suna kurakurai a matsayin suna ɗiyan annabi adam kuma a daina mantawa da alkharin da suke yi wallahi suna tsaye tsayin taka akan kula da ɗakin ka'aba yanzu limamin ɗakin ka'aba babban ba su dai su bane abdurrahman sudais ya fi kowane mutum albashi a ƙasar makka hatta sarkin makka su da ya bishi albashi abinda ake biyan sa yafi abinda ake biyan sarkin Makka gaba daya wasa ku fahimta ba saboda ki darajar wannan daki kaga tanye su ya kamata mu yi da mi da addu'a Allah ya kawo musu riko Allah ya jagoranta da mu baki daya sai yake cewa da haka bai raba a zub da jini a ciki sannan kuma bai raba a cire a sare wani itaciya fa in ahadun tarakhasa bi qitali rasul sallallahu fa qulu inna allaha ta'a inna allaha qad adina li rasul adina li rasulihi wa lam ya'zan lakum idan mutwani idan wani mutum tarakhasa ya nemi rangwame akan yayi yaki al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kuce da shi inna allaha azna li rasulihi Allah ya yi wa manzansa ne izini kadai akan yayi yaki lokacin da manzon Allah ya zo to da biyu ne ko su yi ko su musulunta ko kuma ya ya kashe su a shekarar da aka zo fatahu makka to da biyu aka zo lokacin da manzon Allah aka yi sulhu da biya manzon Allah bai zo da makami ba ya zo aikin umara ne da ya zo fatahu makka to da kayan yaki aka tawo ko ku miƙa wuya ko kuma a tura ku ai rana ina cewa inda ana ta yaya yaƙi ko to da an gano mata suna da yawa ƙasar ne da an gano mata na da yawa don wallahi akwai wasu daga suna cika baki duka zanna za su ɗarma wallahi duk wacewa za su Allah ya ƙara wa sahabban manzon Allah ra yarda da rahama kuma Allah ya haɗa mu da su cikin aljanna wallahi sun taimaki wannan addini kaga mutum an yi ta wajen yaƙi har jin daji wai annabi ba a tahiya a yaƙe su nace ku yi hakuri ana zuwa su ba neman yaƙi suke aje a gwamza annabi ba za a tafi ba amma muwa yanzu karatu ma a zuwa ai yaƙi da jahilcin ya gagara mutum ya zo ya koyi da zai bo su sun wuce gobe da za su bauta ma Allah annabi ya karantar da su dan yayi sun gani kuma sun rike to yanzu ko yanzu wani abu ne suke so na na jihadi to mu yanzu sallar ma bata daidaita barantana aje jihadi sai yaushe wanda bai iya sallah zai taya jihadi shi ne mu'min amma ya Allah yanzu wanda bai iya bai iya sallah ba taya za shi shi jihadi eh Allah ya dace da mu ko kamar mutun ne bai da jari shi na taka so kauye baka da kodala kana taka mota ka tai kasuwa baka da kaya baka da kodala sai ga in kasuwa sun daure kayan su za su tafi kasuwanci saka bi su ne mami eh bayewa eh to lalle sai zata mutu zai tafiya Allah ya sauke Allah ya sauke sai ke cewa to ku ce Allah yayin manzon Allah ya masa izini shi ya yaka a wannan lokaci walam ya adan lakum amma ku ba ku da muku yaki ba wa inna ma adana li rasulihi sa'atan min min nahar shi kansa annabin Allah wani lokaci ne na wuni aka masa da aka bashi dama akwai lokacin da aka keɓance masa bakin wannan lokacin ai daga ketuwa alfijiri zawa sallallahu asar damu da Allah bai wanzu Allah fa daga ketuwar daga fitowar rana afwan daga fitowar rana daga fitowar rana zawa sallallahu asar aka bai manzo Allah dama shi yaki ana ana yin la'asar kuma an tsaida an haranta shikenan shi kansa manzon Allah fa mun fahimta yace wa qad adat hurmatu hal yawma yace to kusani a yanzu fa ne nake magana yanzu manzon Allah yace alhurmar wannan dakin ta dawo ka hurmatiha bil amsi ko zake da alhurma a jiya jiya haramun ne ayyaki yau kuma gashi mun zo mun yaka mun zo ne yaki to ta dawo ta dawo sai ce falyuballigh falyuballigh ash-shahidul ghaiba wanda yazo wanda yake nan to in ya koma gida ya isar ma wainan shi baran ya jiya in kana nan ka ji ko to idan ka ƙara gaba wanda ka san bai je sakon nan ba to ka ce ga abin da manzon Allah ya ce masa ina ba tar mun fahimta faqila li abi shurai sai ya ce wa aka ce wa abu shurai ma qala laka amr to mi amr yake ce mi amr yace maka qala yace ana a'lamu bidhalika minka ya aba shurai yace ya kai aba shurai ka sani fa ni na fi ka sanin abin da ka faɗa yaƙi ba zai je ya kai garin maka ya karantar da shi wannan hadisi sai ce ni na fi ka sanin abin da kake faɗa sai ce innal harama la yu'izu asiyan ka sani fa duk da cewa ɗakin Ka'aba ko garin Makka gaba ɗaya gari ne mai alhurma amma bai ba da kariya wa mutumin da yake saban Allah wala farran bidamin ko kuma wanda ya ya tsere da jinin wani mutum ya kashe wani rai hukuncin sa ai kusanci miye a kashe sako to kawai jin an sa masa dokar za a kamo sa a kashe sai ce ai in mutum ya shiga makka ba a kamo sa nayi makka yace ba a ba a karban wannan ina fata mun fahimta sai ce wala faran bi kharaba da kuma wanda ya gudu ta hanyar yaudara ana tuhumarsa ko wanda ya mutu ta hanyar yaudara ko kuma wata jarraba wani rashin lafiya da tafi da shi wata annoba da yake so ya sanya su ba za a bar sa ba ina fatar mun fahimta abubuwa wannan tarihin saboda ba ma son kutsawa cikin abin da ya faru cikin sahabbai sai mu mu takaita bayanin a haka yadda malam ya kasa a takaice kuma mu takaita shi muna fatan Allah ya yafi mana baki daya me zamu doka a matsayin darasi wanda kowa zai rike a cikin wannan hadisi daga cikin abin da zamu fa'idantar da shi shine eh akwai buƙatar ka isar da ilimi lokacin da ake da buƙatar shi akwai karatun da ba koyaushe ake yin sa ba akwai karatun da lokacin da ake da buƙatar sa ake yi wannan kuma da mu ɗaliban ilimi da su malamai ake ma wannan karatun ko malai na sha faɗa nace kuskure ne da a fagen da'awa in ji malamai a ga abin da al'umma take ciki kuma ka ɗauko abin da ba ta da alaƙa da shi yanzu misali sai mutum ya gayyace ka na faɗa satin da gabata ko ba na ce mutum ya gayyace ka wa'azin walima ce malam zo kai mana wa'azin walima sai ka zo ya walima ta yayi aure shi kuma ce to maudu'in mu na yau za mu yi bayani akan tashin kiyama ko kuma kasuwancin da yake haramun me alakar abin da aka gaice ga abin da kake bayani akan sa ilmul hajj abin da ake da bukata zaka mutane bayani me ya tara mutane aure ne to ko da haƙi ɗaya biyu ne fassalawa mutane cikin su fahimci abin sai a tashi idan aka gaice ka kuma ta mutuwa to tsoratar da mutane kan mutuwa da tashin kiyama ba in an je makabarta yi wa'azin da mutane za su ta kuka ba laifi ka tsoratar da su Allah subhanahu wataala amma saboda Allah an goda amaryarsa kana masa hirar tashi kiyama da mutuwa kai masa da ake amure da ake soyayya a gida mana eh shikenan kawai ba haka bane eh lokacin azumi sai mutane bayanin azumi ko amma ta za lokacin azumi ka dawo kana bayanin kasuwanci a dora mutane akan kasu azumi farallan azumi sunnoni kowa ya gane kuma mutane su gane fa hatta ne mu fudwa juma'a ya kamata su fahimci na guda a sunnar manzon Allah sallallahu akwai maimaita huduba na kai ka zo huduba kai ta yau sati mai dawa kuma ka zo ka yi ta sati mai dawa ka zo ka yi ta so ake al'umma ta rike abun bil jiddiya ina fata mun fahimta saboda karantar shi huduba wa'azi ne tunatarwa ce kuma sako ne ake ake sarwa al'ummar manzon Allah zaka idan akwai buƙatar ilimi a wurin to kaka yarda ka huce baka bada karatun da ya kamata ka bayar ba abu na biyu ya halitta a dinga wa jagorori nasiha wasu akwai wasu aqida sun tanan ta fito wanda su in kana saman mulki ba su maka ba su maka nasiha duk abin da zaka aikata na aika aika ba maka nasiha kuskure ne shi shugaba in yayi abin da ba daidai ba to kuma na kakin ka shiga ka doki minbari ko kuma micro ka ka ci mutunci shugaba ka ce zaka a'a to in akwai hanyar da zaka bi ka zo ka zama da shi na ce mafi a'ala ka zo ka zauna da shi shi shugaban akan abin da kake ganin kai kuskure ne yake aikatawa kai masa nasiha akai in an samu wannan falillahi alhamd idan babu to cikin muqarrabansa in kira da wanda zaka iya isar ma to ka isarwa to idan kuma babu ana matsayinka ne mai wa'azi to idan kuma ka zo a minbari ko kuma a majalisin karatu to ka san irin kalamman da zaka yi amfani da su ba kowace kalma ake kaga ake ake gaya wa shugaba ko la ko azzalimi ne ba ko adda'awar manzon Allah ba kowace kalma ake gaya wa shugaba ba ana kiyaye kalaman da ake gaya saboda shi da ta riga da Allah ya ba sa wanda ba kowa bake da wannan rigar kuma mutane suna ganin kai shugabanci na fa abane mai sauki wallahi al'adin ba karamin al'amari bane billahi alladhi ba za ka gane girman shugabanci ba sai da aka Allah ya jarrabe ka din jarrabawa ce aka dora ta a shugaba daga ne a haka shugabanni suke fama yanzu ba akwai shugaban da shi har ya manta rabansa da zuwa da matar su kira wallahi ya manta iyansa ba wanda yake da lokacinsa ko eski musa da wannan ababen wai akwai shugaban da faɗin zai kwanta wallahi yayi kadan yayi kwana da ya allura barci ba haka dai kwana wallahi ba zai dauke shi ba saboda tsarin tarin matsalolin da suke cikin kansa in zai kwanta sai an yi masa allura sannan yayi kwana hatta kai yanzu shi da likitan kansa kullun da Allah shi zai kema kansa allura kuma yanzu kaddara kai a dai kar a tai sama a barka a ce kai ne kawai president conseil de ville na tawa kawai a dora ka shugabancin da'irar birnin tawa ita kadai yanzu tawa unguwa nawa gare ta kun banta kuna ganin abin kamar mai sauki bane ho akwai suna suma suna fama kuma kowa nasu ne da mutanen banza da mutanen kirki kowa nasu ne kuma haƙƙi ne wa kowa su kula da shi masu kuma da ba haƙƙi ne wa kowa su kula da shi saboda su jagorori ne nawa na al'umma ba na su keɓantattun mutane ba ke sa kullum ni nasihata wa ‘yan uwa wallahi mu dage mu dinga wa shugabannin mu addu'a ba a tsire musu tabbas abin akwai abin suke wanda ba sa kyauta ba ma jin daɗi ko so da yawa mu mu dinga zargin kawo nan wani lokaci kamar kumbo ne kamar kayansa yadda muke haka Allah ke dora mana shugaban ne kuma so tari akwai mutunan zai zo a shugabanci da mutunan kirki ne Allah ya sani mutunan kirki ne amma na kewayensa su ne mutanen banza to ira abin da za mu dinga yi na addu'a kullum mu dage duk wanda Allah ya ɗora shugabancinmu to Allah ya bashi mashawarta na gari iya wannan addu'ar mu dage kuma Allah ya taimake su akan yi muna adalci kuma Allah ya tusanya masa jin tsoronsa in ya ji tsoron an samu jin tsoron Allah a zuciyar shugaban da ke jagorancin ko huta wallahi saboda ba zai abin da zai kuntata muku ba kuma idan Allah ya taimake shi da mashawarta na gari shi ma akun dace ku daina zagar shugaban nan ku ba ida bace ta ahlus sunna duk inda ahlus sunna yake ba a san sa ba da zagar shugaba kuskure ne iya naka shine kai masa addu'a in ya bayyana karar zalunci ya maka zalunci to kawai ka bar sa da Allah subhanahu wataala shi Allah zai dauki mataki akan sa shikenan kawai amma ka fito a social media kana zagar shugaban ne ga mutun yana tura ashar wa shugaba cewa wannan abin yayi muni kware da gaske kai da kake zagin shugaba dan Allah da babanka ne mahaifinka da ya haife ka idan wani ya fito ya zage sa ya zaka ji a rayuwarka shi kansa uban wani ne fawa kuma ba shi ba ya ba kansa wannan shugabancin Allah ne ya fiye da mutum yake son shugabanci ba zai iya samun tuwa shugaba ba matukar Allah bai yarda ba na sha faɗa misali ku hakuri jama'a dan Allah wallahi da son da da son shugabanci ne yana sanya mutum ya zan shugaba ina rantsa muku da Allah ya zuba tuntuni har ma'amur ya zama shugaba cikin Niger da son shugabanci yana sa mutum ya zan shugaba wallahi da da tuntuni ya zama matsayin shugaba da tuntuni ya jima cikin a matsayin shugaba tunda ko ba komai ne tun lokacin kunci ake mulki da shi kuma ba ai wata gwamnati ba a ƙasar nan da ta zo da sunan siyasa ba sai ta dama da shi in ba wannan gurbi ta karshe karshen nan ba amma da yake al'amari na Allah ne idan ka ga mutum an ce shine shugaba wallahi ba shi ya baiwa kansa ba Allah ne ya dauko sai ya dora kun ku tanya shi da addu'a dan jagoranci al'umma sha wai sha ni gare sa yau ko gidanka aka barka da shi wai kalle da ke duk yake tadbirin gidansa dan Allah tadbir da kake gidanka kuna hoce ku uku to kuma ya zama ni jidali daga kai da kai da matarka da dan yaranka ko kun zama ku hudu ko to kuma yanzu ya zama to wani aiki duk mai iyali ya sani uwa uba ka karo wata mata ka karo wata sun zama hudu cikin gida yanzu ga mace duk ko wace da ta goma goma su nawa kenan su 44 ba gaba ne to ko jerekin su kadai a barka da jerekin su kadai shi dali ne dole sai da taimakon Allah kai wallahi in Allah zai barka a dubara ka ba za ka iya ba to ya kake tsammanin kuma cikin ɗiyanka sai a samu wani na tsine maka kuma ai ɓangarorin shugabancin ƙasar suna da yawa kuma ko ina ka abin fa yana da yawa ba da ka Allah ya rangwanta mana Allah ya ji tausayin mu wajibi ne ya ga shugaban ne sun yi abin da ba daidai ba a musu nasiha amma a san da wani usulubi za a yi shikenan da wani usulubi za a yi wannan nasiha ina fatar mun fahimta abu na gaba yan uwa daga cikin abin da zamu dauka a matsayin darasi a cikin wannan hadisi eh shine cewa in zaka fara ababe khutuba ko wasiqa ko sako aka ce kai magana to ka fara godewa Allah musaba da da kar mu dauki akida ta ta Yahudawa kullun in ka zo ka dinga bude zancanka da da godiya wa Allah shi yasa manzon Allah in zai magana yana fara da khutbatul haja innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi haka annabin Allah yake yi to kula alhamdulillah ce ka dan yi a sabani irin da tura sai kana zawwa madam zeme ka dibi madam zeme wai Allah ya ce ar-rijalu ko qawwamuna 'alan nisa shi bature ya tashi tashi disku sai ce madam zimese to ilalai a je me sai zai madam kin ilalai kaga a turancin bai bane wai ina yan boko in aka faɗi wannan bai ba duka wata da'awa ce ta suna da manufofi ƙware musamman ma daga cikin babban manufar Yahudawa shine suna ta da'awa musamman America egalite entre les genres entre les sexes a daidaita tsakanin maza da mata wannan kullun da'awar galiban wasu ONG kine da kuke gani a kasan nan galiban bance duka ba daga cikin iya abin da suke da'awa akai a wannan abun ne kawai kai bal ma kasa ga akwai ONG da ba ta da aikin komai sai tallar zina tallaka fa kawai wallahi nan kuma kudi ake zubuwa ne hita hankali kuma ake dokar musulmi suna ta aikin kawai su laya kaga suke tuna da suna samun kuɗi ayi ba wani abu bane za su suna sallah kuma ayi tun da wanda yayi a'a addallu ala alkhairi ka fa'ilihi waddallu ala sharri ka fa'ilihi Allah ya himuna jama'a ba suna da ba kasar nan tana cikin wani hali wanda duk wanda bai san abu musamman baka da alaka da da hukuma da irin abin da ke faruwa baka tafiya da manda actual ko kai dai kai kullun dai ka je kasuwa ka dawo to akwai ababe ta ko ta ina yahuda nan sun sa idanu akan mu kuma suna sai tsara akan mu ta ya za su yi su ga sun lalatar da mu ya suka lalace ba ba wata hanya yanzu a duniya wanda ba yahudi bai bi ta ba dan ya lalata musulmi babu yaushe ne musulmin da ke cewa Allahu akbar a same shi da ban masallaci ya kashe yan wasu musulmi kaga san da wannan aku kasa aku dala karshe kadawo ba komi kawai haka mutum ya ce Allah akwai ta da bom kai ka sa akwai ta akai iyalan mu gidajen mu nan aka ta dauko aka ce mun kun yawa kun kun kuna kun yawa kun cika aihuwa da yawa a rage aka kirkiro system na na yawa ya bace aiki da ta zo ita a haushi ta kawai sai ce ba ta yi aihuwa da kanta duk wannan program ya ta yi su galiba hatta daga cikin wasu likitocin mu wallahi ba sani ba amma abun an riga an tsara su sun tsara wace hanya ce za a bi a rage haihuwar ku to tunda an ta amfani da finil kinga an karba wa mata an ta sa mata allure an ta duk banza to yanzu wace hanya za a bi a rage ku kaga to ya kamata hanyar tunda yanzu a za a san can tazarar iyali ba za ta shekara 25 bane a sannan an jima an jima ana wannan da'awar ba ta a sa sararin iyali a rage haihuwa haikan har gobe ana nan ana ta yi amma kuma abin ya ƙi tasiri to sai aka ce yanzu wace hanya ce za a bi shine hanyar a samu a dinga mace cesarean sai ce ba ta iya haihuwa daga ta kasa haihuwa sai a bulge ta ana mata daya biyu uku shikenan wanda take haihuwa iya goma ta komo ta zama to yanzu bakin haihuwa uku kuma kusa abu ne faru to kuma sai Allah da ikonsa har yau kuma sai ya ƙara wa su musulman daga cikin likitocin ilimi da fasaha wanda yin Allah ne ba yin su ba sai Allah kuma ya sa su cewa ai ana iya mace aiki fiya uku ci gaba da aihuwa shine inda ake mata aikin farko to za a yi bai da na biyu anan za a yi na uku anan za a yi na hudu anan za a yi na biyar anan kuma ta al'amari na Allah subhanahu wataala ne Allah ya dace da mu ala ba ku sau lokacin mu karanta wannan hadisin ko mu tsaya anan na ga sanka sai shi ne hadisin karshe a babin ko ya shine hadisin karshe mu karanta sa al-hadisul khamis ba'd al-ashra al-hadisul khamis 10 ba'd al-mi'atayn hadisi na 215 an abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah yana cewa ko ya fada yawmal fathi yawma fathi makka ranar da aka bude makka daga yaki aka bude makka ta zama to garin musulmai annabi ce la hijrata ba'da al-fath daga yau babu hijira bayan fatahu baka babu hijira mutum ya ce ya tafi madina babu walakin jihadun waniya sai dai akwai jihadi kuma akwai kazama akwai niyya wa in istafirtum fanfiru idan aka zaburar da ku zuwa tafiya ya haƙi talibin Allah ya ce ku kama hanzari ku fita ina ba ta mu fahimta wa qala yake cewa yawma fatihi makka annabin Allah ya faɗa a ranar bude makka yace inna hadal balada haramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard wannan gari na maka Allah ya haranta zubda jini ya hana yin ya haƙi a cikinsa tun radda Allah ya ji sama guda bakwai da ƙasa guda bakwai da haka fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyamah dan haka ya zubda jini a maka haramun ne da alhurmar Allah subhanahu wataala har a tashi alqiyama wa innahu lam yahilla wa innahu lam yahilla alqitalu fihi wannan hulam ya hillal qital fihi li ahdin qabli gabani na ba wani annabi da Allah ya baiwa dama ko wani mutum da Allah ya baiwa dama ne yaki a cikin sa ni ne kadai aka baiwa dama ne yaki a ciki walam ya hillali illa sa'atan min nahar ni ma ba a bani damar yin jihadi ba ko yin yaki a ciki sai wani dan lokaci daga wuni shi daga fitowar rana zawwa sallar azhar وهي ساعتي هذه شيني wannan lokacin da nake ciki aka fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawm alqiyamah manzon Allah ce haramun ne zubda jini a cikin makka da alhurmar Allah subhanahu wataala har zuwa ranar tashin alqiyama la yu'addu shawquhu ba a cire ba a cire tawarsa kuka ce kayar da take ciki ita mai kayama ba a yi da baka sare sa wala yunaffaru sayduhu kuma ba a korar farautarsa abin farauta a ciki mutum ba zai kori abin farautarsa ba kana ganin ko zomo ko wata barewa ko wani abu da ake farauta kace bari ka kore sa ka kama sa ba a farauta a maka wala yunaffai shi wala yunaffaru sayduhu wala yaltaqitu luqtatahu sannan kuma a maka ba a tintuwa ba a tintuwa a maka malam jama'a mu ji da kyau ba a fatin zuwa e ba ka dokar abin da ba naka ba annabi ya ce ba a tsintuwa cikin makka ce na tsinta Allah ya bari a annabi ya hana ya ce illa man arrafaha sai wanda zai shela in ka gani kai shela in baka samu mai shi to ka kai masu kula da haramin ka tai zuwa naka shayi amma dai ka rike annabin Allah ya haranta ko komi ka gani ko kusan komi komi ka gani a makka ba za a tuntuwa ba a tuntuwa maka amma nan tawa in kai tuntuwa to kan wani karatu ne da zaman kansa wala wala yuhtalla khalabu sannan kuma zaki cewa ba a sassare tawarsa annabin Allah ce ba a sare ba a sare tawarsa sai al-abba fa qala al-abbas sai al-abbas yake cewa ya rasulullah ya annabin Allah illa al-izkhira wasu wata ciyawa ce wani ciyawa ce sunanta al-izkhir wanda su majema na aiki da ita wannan ciyawar majema masu jima suna aiki da ita sannan kuma a lokacin da babu kwano babu toll wannan ana rigi da ita sai ya fa innahu liqainihim wa buyutihim yace ya annabin Allah wannan itaciyar da kuka ce ba a sarewa nabi ce suka ce annabin Allah ai muna arangwanta muna masu kirar mu suna amfani da ita makera saboda kuma muna amfani da ita wajen rihin gidajenmu faqala illa al-izkhira izkhira sai mu zalace to banda wannan ciyawar ta ya halitta a cire ta domin ayi amfani da ita wa sallallahu wa sallim mubarak ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi